الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شدة جوات الربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na casa'in da uku za mu tashi darasi na casa'in da hudu a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad na abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala inda malai yace babul mu'anaka babi na 442 sannan kuma hadisi na 970 didi babun da yake magana akan mu'anaka wato shine kamar idan an hadu bayan gaisuwa ko maimakon gaisuwa sai a rungumi juna kamar yadda larabawa suke yi shine mu'anaka حدثنا موسى قال حدثنا حمام عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه lallai jazu da abdullahi Allah ya kara masa yadda ya zantar da shi cewa annabahu balagahu hadithun an rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari wani hadisi daga wani mutum daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wasalam yace da ji labarin wannan hadisin cewa wani mutum ya faɗa cikin abokansa ƴan uwansa almajiran annabi alaihi salatu wasalam yace fafatu fab'atu na'am fab'atu ba'ira saboda wannan dalilin sai na sai rakumi anan za ku gane kima muhimmanci da girma na ilimi yace da yi labarin hadisin shi bai san cewa sai sai rakumi kawai kamar mutum yanzu ya sayi mota takai dan ya takakkiya zuwa wani guri kawai dan ya biyo hadisi daya yace fashaddatu ilaihi ra'ali shahara sannan wato na kulla abin na, sai da nayi tafiyar tsawon wata daya an gane ku dama in kana bibiyar tarihin sahaba annabi da tabi'ai ai za ga wanda suka yawo akan hadisi dai mutum ya tafi wata shida ya tafi nemo hadisi dai wa rafi da guba ka dauko littafin Imam al-Baghdadi na Arila fi talabil hadith ai risala ce kankanwa a karanta za ka ga irin ya kama labaran waɗansu da suka rika yin tafiye-tafiye don nemo hadisi ɗaya yanzu ne za a gada yake ilimin ya zama abin da ya zama za a wani ma ƙofar gidansa za a zo amma lokacin da za a yi karatun kana kwanci ba abin da ya dame ka saboda wasu ƙila wasu dalilai da yawa ko dai kana jin ka sani ko kuma kana ganin ai duk ma abin da za a faɗa kaza duk irin irin wannan ruwa amma su magabata hadisi ɗaya mutum zai tafiya wata ɗaya to kaga wanda ya tafi wata ɗaya za yi wato sakacin da hadisi goma ko ashirin zai kubuce masa ba zai yi wannan ba can to za ga mutum ya bibiye su shi zai ga wato suna da wannan ɗabi'ar to me ya faru to sai ce a ta kadimtu shama a sai da na zo sham kaga ya akwai sai ruwa da take cewa shi ɗaya daga cikin sahabbai ya tafi gurin fudalatu bin ubaidin shi kuma yana misra akan hadisi ɗaya sannan ubaidullahi bin adiyin shi ma ya yi tafiya akan hadisi ɗaya har iraki wayannan bayan allah mutum biyu da muka faɗa sun sun yi tafiya akan hadisi ɗaiɗai wancan yana misra ya yi doguwar tafiya wannan kuma wato tun daga garinsu sai da ya tafi har iraki tafiyar kwana da kwanaki don ya nemo hadisi ɗaya ko ya samu tabbacinsa to ga shi yanzu muna jin jabiru ma wanda yana cikin mafiya yawan sahabbai hadisi sab'un min ashabi fawqa al-alf qad naqalu to yana cikin wannan mutum wato bakwai din da suka fi kowa yawan hadisi a taka binti shara fa'ida abdullahi bin unay yace ina zuwa sham sai naga abdullahi dan unay al-juhani shine wato abokin yarjejeniyar zama da banu salima daga cikin lansarawa ya je akaba ya je uhud da duk yaƙoƙin da suka zo bayan uhud da je ne badar ba amma duk yaƙin da aka yi daga kan uhud a baya da shi aka yi sannan kuma ya shiga misira ba daga nan ya fito ya shiga wasu ƙasashe a afirka ya rasu a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira iya wannan ya isa kawai mu gane cewa babban mutum ne sai ce fa ba su ilaihi jabir yace da naje gurin abdullahi bin unay sai na aika war cewa anna jabiran dilbazi aje a ga war jabir na waje na jiran sa kamar jabir na sallama aje a ga masa haka faraja rasulu sai dan aikin ya dawo al rasul dan aikin kenan fa qala sai yace fa qala jabir bin abdullahi da ya dawo dan aikin sai yace fa qala jabir bin abdullahi yace wai an ce jabir ne jabir dan abdullahi ne tunda jabir kawai yace shi kuma abdullahi bin unay sai yake ta tunani wannan jabir kuma yace yi dai tambayo jabir dan abdullahi ba laifi bane ka je gidan mutum ya turo a tambaya wa kai bayani sosai amma ne ta fada yace wai sai an ce wai to akan me ba za a ce wai ba musamman da yadda ake cikin matsaloli na tsaro wajibi ne a ce wai ko ba matsalar tsaro tsari ne na musulunci an tambaya waye ka faɗa kuma ka faɗi inciyar da take daidai wanda za a gane ka da ita shi ne abin da ake magana to sai yake ta kuntu na'am yace zai nake da aikin eh fa kharaja fa ta nakani kawai nan take bawo take ana zuwa ana faɗa kawai sai fito yana fitowa yace sai rungume ni kuntu sai nace hadisin balagani lam asma'ahu wani hadisi ne na samu labarin sa wanda ban taɓa jin sa ba in ji jabiru kashitu an abu ta auta ne ina jin tsoron kar na mutu ban ji ba ko kai ka mutu ba ka ga ba kale yace samitu nabiy sallallahu alaihi wa sallam na ji manzo kira da mutu Allah ya tabbata gare shi ya kuli yana cewa yuhsaru Allahu al-ibad ko yahsuru Allahu al-ibad aw an-nas a wata ruwayar shakka rawi kenan ya hasirullahu nasa ko ya hasirullahu da ibada Allah mahaifin sarki zai tashi bayi zai tattaro su ya haɗa su ko mutane auratan suna matsaraita ba kowa ba kaya a jikinsa ba mai kaya kowa ba kaya a jikinsa ko kayan ka ɗari dubu ɗari in ka mutu da likabari kawai da kasebar bushe da za a lullube ka dan jiya kai ka makabarta ba mai kai ka dudu wannan kayan wani ba Allah da ake gaya mun cewa kayan shekara guda yake yi kullum baya canza riga yake kullum baya nan ne kuma ya sa ta ya gama da ita kenan domin tonan sa kullum cikin dinki yake guda ɗari uku da sittin yake in dai za ya maɗin kamanin tela ne dai to kaga ya kuma mutu da riga ɗaya za a kai ka ko ce likafani guda ɗaya wanda aka lullube ka da shi kaɗai za a kai ka da shi barbujen na saman ma dawo da shi za a yi ya shiga cikin kayan magada yanzu ba naka bane gurin nan kuma suna da loɓa loɓa shi ne wato babu kaciya shi ne loɓa buhuman shi kuma buhuman wajen fassara uku kai ko hudu a kanta shi ne lafiya ba ba komai a tare da su fassara ta farko kenan shi ne buhumar duk abin da kake da shi ba abin da za ka je da shi sannan ta biyu kuma shi ne wato buhumar ana nufin wato kusan za ga mutane sun tashi kusan kamar su ɗaya shi ne buhumar eh almutashabihun alwan kai ka ce kamar su ɗaya gaba ɗayan su ko kuma suka yi fasara ta hukunci al-majhulun wanda ba a ma gane su ba majhulun to haka za a tashi ranar alkiyama to mu dau ta farkon cewa la shay'a ma'ahu haka za ta hu ba komai wa allaysa lil insani illa ma sa'a an gane ko to shine yake kulla sai muka ce doman doman ana ku kuntu yawwa kunna ma buhuman ko sai muka ce menene kuma buhuman in ka ce kulsu shi ya faɗa kenan kunna ma buhumat sai ku gyara nuskar ku ya ce muka ce menene su ne suke tambaya menene kuma goman da alamar tambaya a gurin qala sai yace laysa ma ahu shay'un kun ji fasarar farko ita ce sai ita ma annabi yayi za su zo ba su da komai fa yunadihim bi sautin yasma'u man ba'uda sai a kira su da wani sauti duk wanda yake nesa ma zai ji a hasibu qala kama yasma'uhu man qaruba ina tsammanin cewa yi kamar wanda yake kusa zai ji haka ma na nesa zai ji wannan muryar sai a ce ne anal maliku anal maliku ni ne sarkin da anal maliku dayyan a wata ruwaya wane mutum to me zai faru anal maliku dayyan ko anal maliku a wannan nuskar la yanbaghi li ahadin min ahli aljanna bai dace da duk wani mutum dan aljanna ba ya rukun aljannata da zai zo yanzu ya shiga aljanna wa ahadun min ahli nari ya dilubuhu bi mazlima alhali wani dan wuta kuma yana bin salakin wani abu ya taba zalunta sa wani abu bai biya ba ba zai yi ba kai yan aljanna ma Allah ya wa naza'ana ma fi sudurihim min junni ballan da kuma dan wutar da aljanna sai an yi compensation komai tsakanin ka dai shi kuma dan wutar yana bin wani haƙi ka ga idan haƙin da za a ba shi dai baya nuna cewa zai kankare zunubin sai koma ya koma zai zai zai sa ya kasa komawa um inda za shi na sai dai idan da ba da aljanna ne a ƙara ma lada yanzu ka ga wata kila ya dan yi tofin ya taso shi amma dan wuta ne ba abin da zai tsina na masa to shine wadin min ahli jannati lubu in ku ce nake wa kaifa sai yake ta yaya wa inna ma na'ti Allah uratun buhman alhali za mu zo Allah madaukakin sarki muna matsaraita buhman ba mu da komai kale sai yake alhasana to sai a to ga hankan la da da zunubi da shi za a compensate a kiyama anan account account ɗinka ya fi goma kuma kowanne ya yi tumbuɗi ya cika wallahi ba za ka kiyama da shi ba in ka je kiyama yadda ka tafi wuratan din nan gurin nan doman to haka za ka tafi kawai wa Allah ya lil insani illa ma sa'a zakar ka biyu za a dauko ta lada da alhaki ita za a rika compensating kawai ai ta baya ba diba a bayar ana bin ka kaza to a diba a bayar ka tambayi wannan suka bi aikin hajji a shekarun da sanda ba ba ba kuɗi bai koma iska ba a nan za ka gane cewa lallai mutum ya yi tafiya da guzuri to duk kudin sa a garin su kanta da guzurin sa yi yanzu ne da za ga akwai ta iska za ka iya zuwa kai guzurin a ko ina ko ko mutum ya tafi Saudiya mun mai kudi ne wai da kauci amma a shekarun da babu wannan ka tambayi iyayen mu da suka je iya ake wallahi in ka hango dan ungo ku sai ka kuya dan kar ka ba shi wani abu alhali ka bi karfin abu a garin ku ba amma an ka bashi ya kare yanzu ba mai baka kun ga yanda da ku akwai wani bawan Allah da ya taba ga mun yake ce mu wallahi mutum da ka hango dan ungo ku sai kai ruku'i wai sallah kake kuma ba sallah kake kai ruku'i kawai in ya wuce sai ka dago sai ikon Allah to duk wannan abubuwan su ne misalin da ake baka na kiyama bi sa aikin haji da umra wato hoto ne na kiyama hoto ne kowa cikin fararen kaya sannan kowa guzurinsa da ya to da shi dan da yanzu da zamani ya zo iya nan guzurin ya riga ya tafi dai kai bara wallahi sai dai kai bara wa lokacin da aka kowa tantance abun da yake alhali kowa ya fi karfin abun a garin su ba saboda anan ba ne baka to alhasanatu wa sayyi'at daga lada sai zunubi da su za a yi tiba a bayar in ka ci mutum ladan ka za a ba shi dama idan ba ka da ladan yanzu sai zunubi kuma yana bunka sai a kwakuto zunubin sa a loda ma ya milu awzarahum kamilatan ko yawa Allah ya kiyaye to wannan shine kaga hadisi ne kuma hasan wanda malamai sun fitar da shi wanda Imam Bukhari hadisi na gaba babu rijini babu rajuli kai yuqabbilu ibnatahu babu da yake magana akan cewa mutum zai iya sumbatar Esther a gurin laraba domin yanzu mu ma- mu- an samu a cikin hausawa an yi ɗako jika sai a kiyaye ko yawwa an cewa annabi na sumbatar na na fatima kai yanzu ka kai ka gantsa miya a ba al'ada bala ba hauki ba ka fahimta da kyau yawwa dan ka zauna lafiya har sai ka ce wai sunna ne mutum ya zo yanzu zo da mata ta ka fito kai babanta ka rungume ta ka sumbace ta a gabana a ba al'adar ba hauki ba ce ba hauki ba haka yake yi ba haka ne sai ka zauna lafiya da yara mun ba ma zai fada wani matsala kuma dan in da za a isa za ta zama bazawara ina gaya ba kuma sannan ai da ba shi ba ana ta ana barin halal don kunya ba ko mun ce haramun ne da muka yi magana ba mu yi magana haramci ba muna magana cewa al'ada al'ada muhakkama yauwa akwai abubuwan da karatu ne amma dan ka zauna lafiya sai ka kiyaye ba haramun bane da ba kaga in ka samu wata kila ya wani wanda can dabul mutane da kai har ai ba ne biyu bane amma yanzu tsakaninka da Allah za ka ce wannan abun ya yaɗu cikin mutane kafin ya zo ya gama yaduwa barnar da ra'ayi ai tana da yawa to shine hikima shi karatu zo ake wato ka sanya ya ka iya zama da shi idan ka yi sai ka zauna lafiya حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن آه، ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت لا يا عائشة أول المؤمنين كتب ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة ban taba ganin wani da yake kama da annabi alaihi salatu wasalam wajen zanti da magana ba fiye da na na Fatima inji na na Aisha don Allah idan da wani giraji tsakanin Aisha da Fatima ya za ta rike yawanta haka babu kawai yan kutuku babu ne suke faɗa wasu abubuwa daban yawwa wa kanat idza dakalat alaihi qama ilaiha ta kasance da ta shiga gurin sa sai ya miƙe فرحب بها متى مرحبا وقبلها يسمباتيك وأجلسها في مجلسه قرن دي يكي زوني زونة دي يتا قرن وكان إذا دخل عليها ثم يكتن في كمان يشي جلنت قامت إليه دنا جاء مكتنغاتي تربو sai ta miƙe zuwa gare shi fa aka nadda yadi ta riko hannunsa a wannan ba laifi wani a yanzu ya ta riko hannun babanta ko baka da matsala wannan ba komai al'adar ba haushi ce zai iya faraha ba ce man marhaba wa qabbalatu ta sumbati wa ajlasatu fi majlisiha ta zama da shi ita ma a gurin zamanta fa dakala ta alayhi fi maradihi alladhi tuwfiya wannan hadisin mun biya shi ta shiga gurin sa a rashin lafiyar da ya bar duniya wanda ya zauna wato kwana goma sha wato ɗaya ko biyu ko uku yana iya wannan rashin lafiyar amma kwana biyar ne yayi tsanani فرحب بها وقبلها يا متى مرحبا كما يسمباتي ta wannan shine kaji wannan mun ji mahal da kai babu taqbil al-yadi kafin da yake magana akan wato sumbatar hannu haddasa wannan kuma kan lura da kamar zuwa suka ji indiyawa kamar su ne ko masu sumbatar hannu wajen don girmamawa kuma shi ma za a ga akwai wani categories na mutane da suke wa ba kowa ake so yawwa yawwa to shine magana da nake da yake ni wanda wazira a India ne ko su ko wannan yaro ban da wazira a India saboda haka wannan na san ne suna da wannan tabi'u an fahimta da kyau ko yawwa to akwai waɗanda suke wa sai ta hadasa Musa kala hadasa Abu Awana na'am أن يزيد بن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال كنا في غزوة من كسن في أول يأتي don wasu malamai sun ce yakin mota ne yakin da aka wa ni me za ku iya tuno a mota da ku nake yakin mota me za ku iya tunowa don zancen ya tafi gazuwatin mota ko da yake za ma kira mota ga zuwa tunda ba annabi alayhi salatu wasallam wasilci ya tura na ai to amma me za ku tuno a mota shi ne yakin da aka yi wa manyan sahabbai shahada su uku Jafar bin Abi Talib Zaidu bin Haruka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel yakin mota ba kawai biyan shi nan ba yakin mota wanda annabi alaihi salatu wasalam barin tuno muku yace idan wani yayi shahada wani ya karbi tuta kai idan ka yi shahada wani ya karba duk su ukun da aka yi musu shahada sai ka yi bin walid ya rike tutar annabi alaihi salatu wasalam na can wato madina yana ba da labarin cewa yanzu an yi karatu waye ɗaya tunda kun tuno na faɗa muku biyu ba zaura ɗaya ana so a ce ba taɓa cin karo da zagiyatu mota ba na kuma ku taɓa faɗa a majalisin nan na biyu rahama kafin mu gama karatu ku tuno mun mutum ɗayan fitacce ne yawwa fitacce ne kuma ka tsakanin da ku dora laban da browser kawai ku tuno a kokolwa ku eh su ukun gaba ɗaya na faɗi biyu yanzu to a yakin mota ne kunna fi gafiyatin mun kasance a wani yaki fa hasan nasu haisatan wane mutum sai muka yi mutane kamar a hausa kace suka yi tinja tinja an gane aka kai aka komo saboda yaki ne da wato an yi gumurgu shine fa hasan nasa haisatan ai malu mailatan an gane abin da ake nufi wasu sun gudu wasu sun je sun buya saboda tsabar abin da ya faru a yakin kullum sai muka ce kai fa nal annabi sallallahu alaihi wasallam kad fararna wanda suka gudun nan kuma bayan sun gudu suka ce kai don ne da zamu iya zuwa mu hada da annabi alaihi salatu wasallam alhali mun gudu ai mun zahafi daga gumurzu da annabi yace wa tawalli yawm az-zahfi cikin mutum bakwai da suke wato wanda suka halaka ijtanibu sab'an mubiqat wa tawalli yawm az-zahfi hadda za a juya baya ga to ranar gumurzu kaga za su koma cikin wato cikin fushin Allah kenan illa sai muka ce na'am fa nazala sai aya ta sauka illa mutaharrifan liqitani suratul anfal aya ta 16 ne farkon ta al-anfal aya ta 16 farko ayar wa man yuwallihim ko yawa yajin duburahu illa muta'arifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bima da fi ghadabin min Allah wa ma'awahu wa bi'sal masir wannan jira wanda ayar ya tazo to wa man yuwallihim duk wanda ya bada baya yawma idin a wannan ranar da za a yi yaƙi ka'ida dai ran da aka fita yaƙi wani ya gudu to wani aka ce shi ya wuta za a kai sai Allah yake illa mutaharifan likitali sai wanda ya jiyo dan dabarar yaki kun fahimta da kyau ko strategy ne kawai ya dauko shine mutaharifan likitali ai mutahayyizan ko wanda ya ruga da gudu zai shiga cikin wata runduna tasu ya je tsaya a ciki ila ziyatin ko yawa to in ba wanda ya wannan ba faqad ba bi kadabin min Allah duk wanda ya gudu to ya fada cikin fushin Allah wa ma wahu jahannam kuma in ya mutu wuta za a kai shi wa bi isal masir tun da makoman sa in ta zama ita ce wutar jahannama Allah ya kiyaye to kun ji wannan su suka ce da wannan ido za mu salla annabi illa mutarifan likitalin sai wanda ya biyo ni dan dabarar yaki na fasara wannan fa qulna la nuqaddimu al-madina da kan suka ce kai ai ko ba za mu koma madina ba wala rana ahadu nan kan wani ma ya gan mu وقلنا شيء muka ce lauqadimna da dai mun gabato fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam min salatil fajr annabi ya fito daga sallah asuba kullna sai muka ce nahnu al-fararun fansisin kenan ya rasulullah mu ne wanda muka gudu guduwa muka kun ga yana nuna muku ne cewa annabi ba rijiya ka je ba turaye amma da gumurzu gumurzu sun sun gudu an fito sallah asuba suna jin cewa da wannan ido za mu kalla annabi kun fahimta da kyau ko saboda haka kawai suka ce mu zo mu karanda ya rasulullah gudowa muke domin sun san matsalar wanda ya gudo a filin yaki kana sai annabi ya ce an ci mu da askaru a ku ba maguda bane masu ja da baya ga rago ne wane mutum ja da baya ga rago kuma me ba yake yake cewa ba tsoro bane wato ya ja da sai annabi ya ba su kariya sai ce ha ba guduwa kuka yi ba wata dabara kuka yi ta yake ja da baya ga rago kuka yi shi kuma wannan ba tsoro bane wannan kuma zai kara musu ne karfin gwiwa na cewa lalle ya kamata fa su koma fakabilla nan ne ko da Allah jayi wato fakabballa ya da hu sai muka tumbata hannunsa kana sai ce ana fi atikum ku ba kwantar da hankali ku ai ni ne rundunar ku ni kadai eh ana fi atikum shine ayar kaga wato me ake nufi da wannan ku dawo ku kalla ayar me ake nufi ila fi atil barakallahu fi kaga ila fi atil Allah ya ba da sharaɗi biyu in ba wannan ba to kowa ya wuta rai wa man yuwalli bi yawmi idin duburahu illa mutaharriban likitali kaga dai wannan ba ta ciki ko shakka ba mu domin ba jiyowa suka yi dan dabarar yaki ba gida suka dawo to me rage illa mutaharriban likitali aw mutahayyizan ila fi atin ko wanda ya gudo dan ya shiga cikin wata rinduna sai annabi ya ce to ni ne runduna guri na kuka da kuma ni ne runduna hasbunallahu wa ni'mal wakeel laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wa sallam ka duba ka gaban Allah yadda shugaba yake ba da kariya ga mabiyansa sai ce ni ne runduna kaga annabi yana karɓar uzurin ku cewa kar ku damu haddathana ibnu abi maryam dan ne ko haddathana ibnu abi maryam kala haddathana aiqaf ibnu khalid shine abu safwan al-madani wani malamai sun ce sika ne kware da gaske قال حدثني عبد الرحمن بن رجين قول زين kala barana bi rabaza mun wuce a gurin da ake kira rabaza wannan wani daji ne kauye ne a cikin madina wanda na gaya muku shine gurin da sai na abu zarar gifari ya koma nan wanda annabi ya ce za ka rayu kai kadai ka mutu kai kadai kan ya koma saboda yana da ra'ayi wanda suke ga ra'ayi cewa duk wanda ya bar kuɗi ya kwana a gidansa to ya cuta irin wannan wato garayi din sai sai na wajen ya bai shawara ce ba Allah gaskiya ba za a iya rayuwa da kai a nan baka canza guri to da yan Abu Dhar yana nan duk mun shiga uku yanzu dai Allah din ke yi goye kwana to dan wuta ne kai saboda yana ganin Allah madaukakin sarki ya ce wallazi ne yake zuna zahaba wal fidda saboda haka sunan gurin fakila da na sai aka ce da mu hawo na salama ta bin akwa da aka je dai gurin sai suka ce ai kuwa abu ku zo ta wani gari ne sai a ce ai kuwa a garin nan wani yake da zama kun fahimta za a wuce a ce wani garin nan ya dawo suka ce a nan salama ta bin akwa yake ba a kai tuhu yace sai na je mar induwa abdurrahman bin ruzai yace sai na je gurin sa fasallamna alaihi ne masa sallama fa aka raje yadaihi sai fito da hannayensa fa kala sai ce ba ya ati bi hataini nabiyallah sallallahu alaihi wasallam wannan hannayen da kuka gani sai haka dai yace nayi wa annabi mubaya'a dai guda biyun nan fa aka raje kaffan lahu basma ya fito da hannunsa mai fadi irin mutum ne mai wato hannu tafin hannu tubarkalla babba ka anna kafu ba'idin kai ka ce wannan mubalaga kenan kai kai ka ce wato kofatan rakumi ne saboda girman fadin tafin hannunsa yace fa kumna ilaiha shi wannan Abdurrahman wato Ibn Ruzayn yace duk sai muka miƙe muka tafi gurin hannun nan fa qabbalnaha muka rika sumbata me yasa saboda shi ne wanda yawa annabi baya ta uku fa in za ku iya tuna ko shi ma kun manta sai uku ya je dawo da aka zo bai'atu ridwan لقد رضي الله عن المؤمنين إذ so da haka da yi mubaya sai kuma dawowa ya kuma gullahi sai da yake uku to shi ne yake da wannan hannayen na na rika to kaga ba ma sau ɗaya dora ba sau ɗaya ma fa ya isa amma sai da ya dora hannunsa akan na annabi sau uku ina mubaya ai ka ya cancanta a sumbata hannunsa حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان قال ثابت لأنس أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك ثابت البناني babban ɗalibi a nan malik ne yake ka taɓa shafar jikin annabi alaihi salatu wasalam da wannan hannayen naka ka taɓa taɓa shi kala na ne ce kwarai kuwa anas din da ɗan tamora suke cewa annabi bai san shi ba yace kwarai kuwa faqabbalaha sabit al-bunani yazo sun ba ta hannun saboda ya taɓa mubaya ga annabi alaihi salatu wasalam wane ne ke babu taqbili wa rijli babu da yake magana akan sumbatar kafa kuma kaji ma ba to sumbatar hannu ma ba al'ada ba wuce wace wallan tara kafa indiyawa ne shi ma ko to indiyawa suna yin na kafa ko ba ta yi okay حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا نبر بن عبد الرحمن العانق na'am an ce malamai sun ittirabi yi za a ga hadisin ba zai ja ba akan sunansa kawai wasu ce sunansa madaru bin hilal wasu ce madaru bin abdullahi wa ibn abdurrahman haka dai aka yi ta faɗan sunayen nasa to قال حدثني امرأة من سباوي عبد القيس وكما كان بكين واتو قبيلة سباح بدن عبد القيس daga قبيلة عبد القيس ta abuwantar da ni ikalu laha ummu aban ibnatul wazib ana ce da ita ummu aban ibnatul wazib an ce wani manomi ne daga cikin kabilar wafu da abdul qais shi wannan to me faru an jaddiya da kakanta ita kuma an na jaddiha an na jaddaha alwazi ibn amir qad qadimna wato kane yace kadimna wato nan kakan na ta yace mun gabato faqila zaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka zo gari za ka ce wanda fa annabi alaihi salatu wasallam ne yace fa kadna bi yadayhi wa rijlayhi nuqabbiluha yace muka je muka rika sumbatar hannunsa da kafarsa amma hadisin da ya ganta ba saboda ibnu jada'an din nan da'ifi ne sunansa aliyu shi kuma malamai sun ba a abu dawud ya fitar da hadisin kamar da Imam Bukhari ya kawo adabul mufrad حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سفيان بن حبيب wanda shi kuma yana da abubuwa manakir da yawa gaskiya domin umma ban din nan ita ma majhula ce kamar yadda zamu gani anan sannan kuma ya rasu a shekara ta 181 yana dan shekara 58 bayan hijira قال حدثنا شيبة قال حدثنا عمرو عن ذكوان عن شهيد وجعل ذلك في سننسى شهيبان shine dai ka ga ma shi din ne hadi suna ɗaya ne kamar Sulaiman ne da kuma Salman hadi suna ɗaya ne Sulaiman Salman eh Salman ai Sulaiman ne tasgirin sa da yawa malamin suka ce shi akai eh duk da wasu na cewa a ware yake amma sun ce shine dai Sulaiman kuma ka ɗauki sunan ka iya yadda ake bibiya ai tasgiri Anas Unai Salman za ka yi tsigirin su Suleiman zai koma yawa domin harafi na biyu ake yi wa fataha a yi marmi a yi a kawo yawon a gaba sannan a ja a fitar ka gane to ka ɗauki salmanin shi ma in za ka yi za ga hakan zai koma Anas ta ce Unai an gane Hassan ta ce Hussein to ka ɗau Salman shi ma ka juya shi wancan ra'ayin harafin farko kai masa damma ta biyu kai mar fataha na uku ka za ya urka dauri in za ka yi salmaniya za ka yi harafin farko kai masa damma me za ka koma ta din su sannan lamun ta biyu za ka yi mata fataha in za ka yi mata fataha me za ta zama sula ko sannan ka ƙara yawo na gaban ka ƙara yawon sulai to ba shi kenan an gama karatu ba shi kenan to zai أنا المكان كيف قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه na ga Ali bin Abi Talib yana sumbatar kafar kanin mahaifinsa domin Abu Talib aiwan Abbas ne yana sumbatar kafarsa da hannayensa kun ji wannan babu kiyamun rajuli le rajuli ta aziman kwarai kuwa bai inganta ba saboda wannan ummu abad din da na gaya ma bai inganta ba a shi saboda su haif kai maulal abbas din la yurab malai sun ce ba san shi ba saboda shi ne babu kiyamun rajuli le rajuli babu da yake magana akan mutum ya miƙe dan ya ga wani ya zo ta'ziman dan girmamawa wannan shi ma mun yi irin babu a baya حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا مجلس نادي نادي أبو مجلس واتو يرى cewa wanda ya rasu a shekara ta ɗari da ɗaya bayan hijira ya kuma yana cewa inda muawiya kharaja wa abdullahi bin amir wa abdullahi bin zubair qu'udun hakika wato Muawiya ibn Abi Sufyan ya fito da Abdullahi bin Zubair da Abdullahi bin Amir suna zaune suna zaune sai Muawiya ya fito kuma kaga Muawiya a lokacin shugaba ne to da ya fito فقال ابن عامر فقال ابن الزبير ابن عامر sai miki shi kuma Abdullahi dan Zubair ya zaman sa kawai bai tashi ba wa kana auzanuhuma wato sai aka ce ko dai duk su biyun Abdullahi ibn Zubair ya fi su daraja din kai auna ta inda ya fito kaga ai shi ya fi su alaka da Annabi alaihi salatu wasalam ta kusa wasu suka ce ha asali ba min biya ce a salatin ra'ayi ya ji su karfin hujja shi yana da hujjo mutum ne wanda yake dan horon da mahaifiyarsa ta yi ma asma'u ai da yadda hajjaji ya su shi a gaba za gane jarumin mutum ne shi ba ita ba ta rainan ragwaji domin ita ba haka take ka san in uwa da kakkiya ce ɗanta yana gado shi za da ta fito bayan kwana biyu an tsire kansa a sama ai kaga ta ce to su wannan har yanzu lokaci da yi wani su sauke shi ba irin zuwa ne ta rika rusa yi ta rike abin sam ta ce har yanzu lokacin sauke shi bai yi wani aka shigo da rago ga fata wanke abinta ba kai an cire kai ta wanke shi tsaf ta haɗa shi bayan an kwana biyu kuma ta leko waje su ce wa har yanzu lokacin sauke shi wannan abin bai ba bawan Allah nan bai ba kai ka san da kai ce shi za da yazo mu ajaji yana jewo majaddawa saboda karfin da Allah ya masa ba sa iya zuwa sai dai zai ajaji in suka je kusa da shi mutum goma zai zubar da su sai aka koma sai ya yaƙe shi ta nesa yana sallah a jikin Ka'aba ana jewo majaddawa amma wallahi ko dar ba kowa ka aba ji sallah sai bin da yadani har sai da aka jeho irin tunda abu ne da za a auna irin lokal abun nan a jefa wanda da ya faɗi zai kawa da wuta har sai da ya kama jikin riga kawa yana sallar sa wallahi ko ka bai ba kai ajabi um Abdullahi ibn Zubair karanta siyar wa alamin nubala karanta tarihin sa kawai ka ji jarumta da ban kana so ka ji da kakkiyar mace da iya ba da tarbiyya da jarumta ka je gidan Asma'u ana ta samun ga cikin mutane wanda za ga sai ka ji an ce a family ɗinku ai yayawanci wato ba daga nan ba da kakkiya ce ko wani abu zai faru da ta zuce kawa kowa sai ya ji abu ne zo a rude amma ta dace ta ce a kada ai kaza kaza za ana iya zamun su amma ba su da yawa gaskiya fa ne mutum na'am yuzuri قال معاوية معاوية يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل kaga bai ma wuce kan duk da shugaba ne ya wuce kan wannan abin da Abdullahi bin Zubair ce ni ina gwamna misali ko shugaban kasa mu fito ka kita shi ba wannan magana sai shi ma ya tsara yace kaga ai annabi dan saurahu annabi ya ce duk wanda yake jin farin ciki yake jin dadi yake murna shine man saurahu an yamsuna lahu ibadullahi qiyaman cewa in dai ya mutu bayan Allah shi miƙe ne san girma kenan dan san girma to kaga wannan gabari to suka jawo layi suka ce idan mutum ya zo baya ba ta da ya nema ba kun miƙe ba ne shi wanda suke halakawa da wannan amma wanda zai zo shi dole a miƙe to shi wasu suka ce hadisin kansa zai dawo kamar yadda wani ce annabi ya faɗi magana ne saboda a lokacin su mutanen farisa da ina ne da waye suna matsawa duk wanda bai miƙe ba sai a hukunta shi to sai suka aro wasu suna kallon hadisin a zahirin sa kawai to duk wanda yake farin ciki yake murna da wato ba in yazo a miƙe kowa ya miƙe kamar yadda bawa baitan minan nar ya tanadi ɗakin sa a wuta gidansa gidan da zai zauna ya je tanada da kansa Allah ya kiyaye na'am eh shi ba a ba wanda ba shi ya sa ba kaga dama a miƙe a taro shi duk mun yi magana akan wannan wannan haka kawai ana zaune a miƙe da shi muke shine malamai suke magana biyu a kai babu bari islami muna da lokaci ko babu da yake magana akan fara sallama حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم Allah madaukakin sarki ya halitti annabi Adam alaihi salam an gane a wata ruwayar ala suratihi akan surarsa wa quluhu 60 dira'an anan sai ruwaya da tazo ce ala surati abdamir ya'udu ila maza ila Adam alaihi salatu wassalam yawa ala suratihi akan surar annabi adam din to ya kace wa dulu sittuna jira'a kamar ka ce to ya surar ta ka take ya kace ba tsawon annabi adam jira'i 60 ne wata ran muna karanta da wurin gara wata shekara mun ce jira'i 60 mita nawa kenan mu dauka mita 30 mita 30 kalwa nawa kenan to tsawon ta haka kale yake ina fasallima ala ula'ik aka ce je kai wayan can sallama bayan hawalici na farin min al malaikati julusun wasu tawaga da cikin malaiku suna zaune aka ce annabi adam ya je musu sallama fastama ma yuji fastami amma yujibu naka fastami aje zama wato ka saurari amsar da za su baka idan ka je kai musu sallama ka saurari irin amsar da za su baka shine fastami amma yujibu naka a wata ruwaya fastami ma yuhayyu naka ka saurari gaisuwar da za su yi ba fa inna tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatuk ita ce gaisuwarka kuma gaisuwar wato dhurriyyarka ƴaƴanka ka je ka saurara gaisuwar da suke ma ita ce gaisuwarka kuma gaisuwar ƴaƴanka da za ku zo nan gaba fa kana yana zuwa sai ce assalamu alaikum abinci Allah ya tabbata a gare ku fa kalu sai suka ce assalamu alayka wa rahmatullah da ba halatta mutum ya ce wa assalamu alaikum sai ba ka ce assalamu alaikum sai suka ce assalamu alayka wa rahmatullah abinci Allah ya tabbata a gare shi da kuma rahmar Allah fa zadu wa rahmatullah har sun yi kari sun suka ce wa rahmatullah fa kullu man yadkhulu aljannata ala suratihi su wanda zai shiga aljanna kuma zai shiga ne akan surar annabi adam an gane ko yawa ai ala surati ai ala sifati adam wannan tsawon sai an mai da kai tsawo garayi 60 kafin ka shiga aljanna shi wanda zai shiga aljanna duk kuma gajartar sa to sai yace um kalam ya gani yan kusul khalqa ya wato yan kusul khalqa hatta al'ana wato halitta ba za ta guce ba ana rage ta har zuwa yanzu tun daga lokacin da aka halitta annabi Adam sai ta ta rubuwa shine za ta ta rubuwa har a tafi kiyama kuma amma dai aka zo shiga aljanna to za a koma sura ta annabi Adam alaihi salatu wasalam Imam Muslim ya kawo wannan hadisin banda Bukhari a Adabul Mufrad babu ne isha'i salami babu da yake magana akan ta sallama yawaita yinta na'am sai mu kara sababu حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن wato Qulan bin Abdullahi Nahmi ana Abdurrahman bin Awsada an al-Bara an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce afshis salama ku yada sallama taslimu ko ku kubuta ku rika yada sallama sai ku kubuta banda imam bukhari um ibn hibban ma ya fitar kaga ita sallama ita yana da fa'idodi da yawa sosai dan yana da yasa abin da zai cire gaba tsakaninka da mutum abu biyu yake nuna baka gaba da mutum kai masa sallama kuma kaka kullace shi ko da ka daina mu'amala ne wani abu yake ba da ba kana ganin in ka ci gaba zai rika cin mutuncin ka sai ka daina in dai za ka zo kai masa sallama kuma wata kullace shi wato ba gaba kuke ba wannan abin biyu shine da yawa mutane ba sa fahimta idan ka kullace shi kake fatan masifa ta same shi ba duk da ba kwa tare sannan in ka gangi ba za ka yi masa sallama wato shi yake kira gaba amma dan ka daina mu'amala da shi wannan ba gaba bane mutum ne da in kun haɗu da wasa dariya sai ya ci mutunci gaba sai ka daina ba yawwa dan wasu ba sa bambance wannan sai su gwama shi su ɗauka cewa ba shi yake kira gaba ba gaskiya za mu zo hadisin nan gaba da zai fito da wato kau da kai ɗin ma da gaba ƙarara حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن ابي هازم والكعنبي امام الكعنبي نعم انا عبد العزيز عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا بلا كتب شراء الجنة وسيكون إيماني ولا تؤمنوا حتى تحابوا هو ولا كتب إيماني وسيكون سجنونكم na karantowa wasu mata wannan hadisin hadisin la yumina adukum ata yuhibbu li akhihi nace dukun dukkuna kan wannan hadisin ai kaza nace to wace ce take so yadda ta zauna lafiya a auro kawarta ta zauna da ita a wai banda nan banda nan gurin a wani gurin da yi amma dai nan gurin ban nace to la yuna dukun min hatta ta ce humul bayyina ce ta ku kenan ba ta yi hibbul akihi ma yi hibbul za ka tana to sai kawarta ai yanzu ba ta samu miji ba ko sai ta ga ba inda aka ce to kun ka da rai ta ce a in ka ne ka aure ta ba na farko kai munafiki ne ita kuma ta ci amana sai da ita duk kun ci amana ko da babu ta babu ta ma munafika ce domin ta san yadda kuke eh eh ala adullukum ala ma tahabbuna bi ba za ki yadda ku akan abin da za ku rika soyayya da shi ku so junan ku ba qalu wala ya rasulullah sai sabai suka ce ba biya ba ake Allah ga mana Allah ya ce afsus salama bainakum ku rika yada sallama tsakaninku حدثنا محمد بن سلام سلام قال حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان انا عدا بن سائب انا ابي انا عبد الله بن عمرو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن كبوتا وبنجي الرحمن وهذه النقطة وسنوك تيدا وانتي وعشو السلامة كرقا يأتى سلامة تركوا للجنان تركوا شغاء الجنة ديوة إلى الجنان jam'i ne na aljanna aljannatu aljinan shine kuma aljanna da yawa to za ku shige ta domin a wata ruwaya ta ta dukulul jannata bi salami za ku shiga aljanna da ni amin cikin amin domin da wa assalamu alaikum na Allah ne yawa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya maɗaukakin sarki ya yafe mana yana da Allah da sunayensa kyawawa da tsofaffin jama'a ɗaukaka waɗanda suka yi mana siya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun marasa lafiyar gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka kowa gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المسلمين